الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 26 ga watan rabi'in al'awwal ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin da biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na casa'in daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhu sunna abu muhammad al-hussein bin masa'udin al-bagawi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani ya matake da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi Allah madaukin sarki ya gafarta wa malam kuma yadda yan uwa suka sani har yanzu muna karkashin kitabul iman littafin da alhafizul bagawi ya tattaro mana ayoyi da hadisai da suke bayani akan imani kuma yake bin su yake fassara mana su ɗaya bayan ɗaya da fassaran da malaman farko suka yi masu allah maɗaukin sarki ya masu sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani imani abu ne mai matukan darajin gaske to imani yana da wasu abubuwan da suke bata shi in ba su bata shi duka ba to za su sa mashi rauni su naƙasa shi su mai da shi bayan baya sosai waɗannan abubuwa ne mala ya taro mana hadisai da annabi yake mana ishara a kansu don mai taka tsantsan don matsiyar da imaninmu daga ciki al'imamul bagawi ya kawo babin da ke bayani akan alkaba'ir na alkaba'ir nau'i ne daga cikin nau'in manya-manyan zunubai wanda faruwansu cikin ayyukan bawa to alama ne daga cikin alamar raunin imani gare shi a wani lokaci ma mai yiwa imanin an rasa shi duka wannan ya sa da muka karanta hadisin annabi da yake bayanin abubuwa guda bakwai masu hallakarwa maga dacewan mu bi su ɗaya bayan ɗaya mai sharhin su ga al'umma domin mu gudu tare mu tsira tare ga fitintinin waɗannan zunubai cikin jerin giyan abin da annabi ya lissafo akwai riba riba tana daga cikin abubuwan da ke hallakarwa to mun dauko al'amarin riba a inda muka tattauna har bayani ya kai mu zuwa ga ribal masarif ko ribal bunuk riba da ake samu ta hanyar hudda ko hada-hadan banki abu ne mai hadarin gaske domin a hadisi annabi yana cewa lokaci ya yi kusa da ko baka ci riba ba to za a ta da korar riba sai ta bude ka to yanzu baka sani ba kawai ka kai ajiyan kudinka sai a dan sako maka wasu abu sunan su interest to ba wannan ne ma mafi illa ba irin yadda aka samu wasu da sunan malanta da sunan addini suna ƙoƙarin cewa wannan hudda ko wannan hada-hada to halal ne duk ba wannan ba da sun ce halal ne kafirai su ci dama shi kafiri ai komi halal ne gare shi to amma sai suka ce musulmi to shi kuma musulmi yana kara kai ne wajen aiki da alkur'ani da sunna imanin shi ma alkur'ani da sunna ne ke rike da shi to sai muka ga cikin alkur'ani da sunnan nan allah da manzan shi sun hana cin riba da mu'amala da duk wani abu na riba hasali ma mai mu'amala da su allah ya tsine mashi albarka to shi ne muka ɗibo fatoyin malaman farko da suka fassara ayoyin alkur'ani da hadisan annabi musamman waɗanda ke bayani akan wannan hoda na riba muka zo muna fayyace ma al'umma hakikanin yadda al'amarin yake mun gabato da littafin alfikihul islami wa adillatihi الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحداث النبوية وتخريجها نفرفيس وهبة الزحل وهبة الزحيل أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق شونا فروفيسوني kuma shine shugaban tsangayen a fikihun musulunci da kuma usulin shi a kulliyatar shari'a a cikin mujalladin na biyar na wannan littafi shafi na 395 malamin ya ɗauko bayanai yana tattauna mana dangane da al'amarin riba da kuma mu'amala da ita ribar a inda muna tattauna ɓangaren da malai ce ribal masarif ko ribal bank ko bunuk riban banki ko riban bankuna da 'yan boko a yau suke kira da interest malai ce wannan abin haramun ne malamin ya ɗauko mana tukulluman al'amari yana tattauna mana dake-dake wanda a yau za mu kusa inda mala yake cewa wa kazalika idanul mal fil masarif wa ta'aqud ala an tudfa minha dara'ib ad-dawla aw tu'khadh al-fawaid wa tudfa lil fuqara haramun aidan akwai wani salon ajiyan kuɗi da ake yi a asusu musamman a bankunan ƙasashen waje wanda gwamnatoci sukan yi irin wannan ajiyar misali sai a ɗibin miliyoyin daloli sai a je sai a adana a wannan ma'ajiyar amfanin wannan ajiyar shine abin da ake samu na abin da suke kira da fawa'id interest to za a rika ansan wannan kudin ana zuwa da waɗannan kuɗin ana kawo ma gwamnati tana wasu harkoki ko gina masallatai ko gina makarantu a ƙasashen da misali suka ce addini suke yi ko kuma a kawo kuɗin a riƙa yin hanyoyi da asibitoci da sauransu ko kuma wannan kuɗin a ce za a rika amfani da su ne wajen kula da talakawa da marayu da mata waɗanda aka mutu aka bar su ba su da mai aurensu ko kuma hidindimin yau da kullum ya masu yawa to ajiyan irin wannan kudi a irin wannan asusu ana amfani da irin wannan interest ɗin mai hukuncin shi don a yau kakan ji an ce ga wani mai kudi ya ware wasu miliyoyin daloli ya aje su a matsayin kamar ka ce ma wakaficin da turawa suna wannan larabawa suna yi wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba sukan yi idan da za a ɗibo waɗannan kuɗaɗen a ce za a riƙa kashe su ana abin da suka ce a yi ɗin ai kuɗin ba inda zai ji a duniya zai ƙare ai saboda akwai mabukata to ai kuɗin ba suna badawa ba ne a kasa a tebur kowa ya ja ya kai ƙasansu ya raba ma waɗannan mabukatan suna zuwa ne su aje wannan kuɗin a cikin bankuna abin da wannan kudin ake samu na interest sakamakon ajiya za a ga miliyoyin kudi ne su ma to su ake iba duk shekara sai a rika tutturawa kasashe a matsayin su ne abin da za a wancan hidindumu da wannan mutum ya ware wannan kudi a rika yi kuna fahimtar wannan akwai gidauniyoyi iri-iri masu irin wannan misali akwai gidauniya na mo ibrahim kudi ne ya ware ya aji wanda ake amfani da wannan kudin duk shugaba daga cin shugabannin afirka da yin mulki ba a tuhume shi da cin hanci da rashawa ba har ya sauka to za a ɗibi dala miliyan biyar na amerika a bashi a waɗannan kudin ya ɗibe su ya ware su da yawa ya aji rama a banki ya aji za ka ga a shekara ana iya samun waɗannan kuɗin ma a matsayin interest ai akwai gidauniyoyi iri-iri wanda irin su bill gates suka yi suka aje domin alluran rigakafin polio za ga ana ɗibo waɗannan kuɗaɗe ana zuwa ƙasashen musulmi ana masu wannan jikon na polio da shi to duk waɗannan kuɗaɗen ana samun su ne daga wancan interest ɗin da ke cikin wancan ma'ajiya da wancan asusun wannan na kawo muku ne a wajehin misali akwai asusu asusu iri-iri wanda ake warewa a duniyan nan da ake ba da irin waɗannan award da za a ba wasu fitattun mutane ko za a kawo kudin ana wasu hidindimu a ƙasashe waɗanda suke kira da masu tasowa to wai ba ba kudin ba ne akwai amma kudin suna aji a ina suna aji a bankuna ne interest din kudin ne ake ɗiba ake kawowa menene hukuncin wannan a yau masu kudi a ƙasashenmu suna wannan kun fahimci wannan da kyau ku za ga mai kudi ya ware kudi yana ɗaukan ɗawainiya na yara suna karatu yana biyan masu kudin makaranta da sauransu har ma ka ji an ce ya ware miliyan kaza ne wanda zai rika taimakawa ma waɗannan irin waɗannan yaran a duk lokuta ta mafi yawanci waɗannan kuɗaɗen akwai asusu na musamman da aka ware ne inda ake waɗannan abubuwan da su waɗannan asusun kun gano wannan da kyau ku? to suke ba da waɗannan kuɗaɗen da ake wannan abin a interest ɗin da ake samu nasu menene hukuncin wannan to shi ne mala ya ce wa kazalika idanul mali fil masarif har ila yau aje kuɗaɗe da ake a wasu asusu asusu a bankuna wata akut da ayyarjejeniya tsakanin mai ajiyan kuɗin da kuma bankin ala an tudfa min hadara ibid daula akan cewa duk abin da aka samu na riba za a rika ware harajin gwamnati aw tu'khadhu fawaid ko kuma interest din da aka samu za a rika dauka wa tudfa'u lil fuqara ana zuwa ana taimaka ma talakawa da wannan kuɗin me hukuncin wannan sai malin ya ce haramun aidan wannan ma haramun ne kuna fahimtar wannan da kyau ku li'anna allaha tayyibun la yaqbulu illa tayyiba saboda Allah madaukin sarki mai tsarki ne duk abin da aka yi wanda ba mai tsarki ba Allah baya karba ja fi musnad al-imam ahmad رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي لا يكتسب عبد مالا من حرام الله مدوكين سركي ba wani bawa cikin bayan shi wanda zai yi kasuwanci ko yi wani hudda na haramun ya samu kuɗi ta wannan hanyar fayun fiƙun minhu ya ɗibi wannan kuɗi ya sadaka ko ya kyauta fayu bara ku fihi Allah kuma ya sa albarka a cikin wannan abin da yi sau da sos na kuɗin haramun ne kun gane fayyata ƙabbalu minhu ballantana a ce Allah maɗaukin sarki ya karɓa wala ya turkuhu khalfa zaharihi ko ba zai mutu ya bar wannan dukiya 'yan baya su gada a waye gari wannan gadon ya zama mai albarka gare su shi kuma ya zama alheri gare shi ba wannan ba zai yiwu ba illa kana zadahu ilan nari face wannan abin da ya bar masu na haram zai zama guzuri ne na tafiya wuta domin inna allaha la yamhu sayya bisayyi Allah madaukin sarki bai share mummuna da mummuna walakin yamhu sayya bil hasan sai dai Allah madaukin sarki yana goge mummuna da kyakkyawa ne innal khabitha la yamhu al khabith mummuna ba a share mummuna da shi sai dai kyakkyawa ya share mummuna innal hasanat يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين idan muka fahimci wannan hadisi na annabi da kyau waɗanda suke wancan ayyukan tsammaninsu suna yin abun ƙwarai ne wahum ya sabona annahum yuhsinuna sun'a alhali abinda suke yi abu ne wanda allah wadare da shi walakin لو كان المال مودعا في بنك في بنك دولة أجنبية mala ya ce misali idan da zai zama wannan kuɗi an aje shi a ɗaya daga cikin asusu ne na bankunan turai su ne ajinabiya ko da bankunan ƙasan nan ne amma sai zama bankunan to bankuna ne na kafirai wasajjalan laho nizamiya fawa'id kuma ya zama suna da tsari na wannan fitar da wannan interest da suke bayarwa falamani'a wannan babu makawa za a karɓa amma me za a yi da shi za ka yi aje kuɗin a bankin da duk wannan tsarin da suka sa to sai mala ya ce ja a fi fatwa lajnatul ifta bil azhar babban kwamitin fatwa na misra na jami'atul azhar suka yi bayani fitistinat wa nasharatha majallatul wa'il islami min aman akhadha hadha al mal وصرفه في مصالح العامة في ديار المسلمين ما yake cewa an yada wannan fatawan a cikin mujallu daga ciki akwai mujallatul wa'il islami cewa man akhadha hazal mal duk wanda ya ansa irin wannan interest din nasu wasarafahu fi masalihin amma ya kashe wannan kudin to ya kashe su ne a masalih al'amma shi ne bukatun mutane na gaba daya fi diyarar musulmi na a garuruwan musulmi katabi da turuk misali shi ne a je a hanyoyi eh wa bina'il madaris da kuma gina makarantu walmashafi da ɗakunan shan magani wala tutraku lil ajnabi lil ajanib ba za a bar wannan kudin ga turawa ko kafirai ya taƙawwauna biha alaina su yi amfani da kudin su ƙara ƙarfi a kanmu ba au tabna bihal kana'is ko su yi amfani da su wajen gina coce-coce وهذا من قبيل اختيار أحوال الشرين malamin da yake malamin usulul fiqhi ne al-fiqh wa usuluhu yace an ba da wannan fatuwa ne a fuskan sharrori ne guda biyu suka taso ma bawa dole ne kuma ya makale ma daya to sai duba cikin sharrin guda biyu wanne yafi sauki to sai dauki mafi sauki yayi kaga dai ya ansa amma bai ci ba sai me sai aikin alheri da shi amma yana da lada bai da shi in ka kalli wancan hadisin ba za a bar makafirai ba ne kawai amma kaga su wanda suke cewa je a karba cewa suke je ka karba ka sha duniyanka da shi wanda wannan kuma ba gaskiya ba ne ma'ala ya ce wal akhadhi bi akhaffid dararaini da kuma ka'idan da ke cewa a yi riko da mafi saukin cututtuka biyu da suka yi yunkuro wani cuta ne daga cikin cututtukan ahaf to ka yi riko da wannan ahafin sama da ka ɗauki wanda yake mafi tsanani ne allah maɗaukin sarki ya kyauta to in ba irin wannan wajahin ba ba inda aka halattar da musulmi ya je karɓi irin wannan interest ɗin ya ci kuma in ya ɗauka kaji irin abin da malaman ne suka ba da fatawa lajinatul fatwa na azhar suka ce aikin hanya ko kwalbati ko ya gina masallatai ko makarantu da sauransu ina fatan mun gano wannan da kyau iyakan abin da za a yi da shi kenan to amma shi wanda ya aikin yana sa ran ya samu wani lada ba maganar samun lada gare shi a irin wannan saboda sos ɗin na kuɗin ba abu ne mai kyau ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan to akwai asusu asusu irin wannan da yawa wanda kaga su masu wancan fatawar su ko kallon irin waɗannan ba sa yi kawai suna ɗibowa ne kawai sai su buga hukunci yanzu kai talaka da ake sama 200 ko 300 ko 2000 ko 3000 ba fa dan kai suke irin waɗannan fatoyin ba su suna fatoyinsu ne saboda wasu manya wanda suke da irin waɗannan manya-manyan ma'ajiyan da ke tun kuɗo masu milamilan miliyoyin kuɗi don su suke yi da akwai mutum ɗaya wanda a wata ana ba shi interest ɗin da ya fi naira miliyan 500 duk abin da zai akan wani interest ɗin yake yi to za su zo irin sun fi dubu suna ma irin waɗannan malamai 'yan son zuciya fatawa don ya tsaya ya auna sai ce to ai ba wani abu ba wani abu ba wani abu kawai sai je ɗibo irin waɗancan fatoyin da za mu zo za mu niƙe su a cikin waɗannan bayanan da muka ce za mu yi kuma ku ji malaman da suka yi a bayan mun buga misali da fatoyin malamai uku ko to akwai su a gaba sun fi uku ma kuma za ku ji irin shibuhohi da suke ɗibowa suke kawowa wanda waɗannan shibuhohin gaba ɗaya la ya komo na alasakin dalil ba sa tsayawa a bisa ƙaurin dalili kwata-kwata fatoyi ne wanda suka kallo na janibi ba su kallo na ba suka sako ma mutane shi kuma shari'a ta bi ta ƙwanƙwashe waɗannan dalilai ɗin allah maɗaukin sarki ya kyauta bayan da malaye mana waɗannan 'yan taƙaitattun bayanai a wannan gaba sai ya ce alfawa'idu fi kawanin dawali al'arabiya alkawanin alfawa'id interest ko wannan riban banki fi kawanin dawali al'arabiya wanda yake cikin tsarin mulkin ƙasashen larabawa me yasa muka ɗauko wannan kuma mai sa mala ya girke wannan bayanin a nan saboda irin waɗannan masu wannan batawan saboda tsaban sarrai za su je za su ɗauko maka irin waɗannan maganganun da ke cikin constitution na waɗancan ƙasashe na larabawa sai su kawo sai shiga gwamnatin musulunci na ƙasa kaza ta mace kaza da constitution ɗin da ake amfani da shi a ƙasar larabawa da constitution din da ake amfani da shi a isra'ila da constitution din da ake amfani da shi a nigeria da na america da na ingila uwarsu daya ubansa ɗaya sunan shi constitution kuma kafirci ne kun gano wannan da kyau ku constitution ɗaya ne kaɗai ba kafirci ba shine constitution ɗin Allah wanda ke cin alkur'ani da hadisi abinda aka san constitution asali shine wani yarjejeniya ne ake rubutawa na zaman tare wanda babu dokoki a cikin shi za a yi kaza ne za a yi kaza ne za a yi kaza ne banda kaza banda kaza saboda ni da kai mu iya zama ba matsala amma shi constitution na duniya duka ya jingina dokokin Allah ne gaba daya ya nashi sabo saboda shi kishiyan na Allah ne ya kamata ku san wannan domin maganar riba Allah madaukin sarki yayi abin shi a cikin alkur'ani tsaf kuma annabi ya nashi haka to shi kuma constitution din da za mu zo mu karanta a nan yana da nashi tsab da dokoki da ka'idoji irin na Allah kishiyar na Allah to sai suka ce ai ga kasashen laraba sun ce kaza mu ko muka ce ga alkur'ani da sunna ya ce kaza wani za ka ɗauka jama'a mun fahimci wannan da kyau ku yanzu misali annabi ya yi zaman sulhu da yarjejeniya a hudaybiya tsakanin shi da kafiran maka a ciki ba wata doka ko ɗaya da ta jingina dokan allah cin alkur'ani haka yasa annabi ya ce ya yadda duka amma dokokin da ke cikin waɗannan tsare-tsaren gudanar da gwamnati da al'umma na ƙasashe duka shi kuma ya yi hannun riga da nawa da na allah duka an fahimta to me yasa mutanenmu a yau muke da bukatan dole sai an je an karanta wannan saboda bin wannan tsarin ya zame mu musulmi dole don an kakaba shi bayan da za su koma su ce babu ruwanmu dole ne mutanenmu su san shi domin mu san hanyar da za mu maganin wannan sharrin a kawunanmu alimtu shar lalu sharri walakin ya taukai an gano wannan shi sa sannan annabi ya taba tura ɗaya daga cikin sabon shi ya je ya koyo turanci domin annabi ya ce ba zai taba aminta da waɗannan mutane game da littafin shi ba jama'ar annabi kuna gano wannan wannan dole ne maku bayanin wannan gaba ba don komi ba sai don waɗanda suke yawo da irin waɗannan suna ɗibo irin waɗannan bayanan domin ai da larabci aka rubuta shi kuma jahili duk sanda ya ji an karanta karatu da larabci in ma da za a shiro ya iya cewa sadakallahu al'azim dan ɗauka yake ƙur'ani aka ja ko da kuwa wata aya ce a cikin bible kun gano wannan da kyau ku shi sa ya zama wajibi ku tsaya ku fahimci wannan duk abin da suke kawa a kowane janibi daga cikin ɓangarorin shigoyin da suke duk goma jama'a Allah ba alfahari ba jama'a duk mun san su kuma su sun ɗauka wannan abin da suke faɗi abin alfahari ne da tinkahu da wani isa san ba haka ba ne a wani hannun mafi yawancinsu ma waɗannan bayanan da muke ba su ma san su ba suna jin su ne yanzu daga bakunanmu sun gina jabu da rababbun fatoyin da suke bayarwa ne a jikin wasu ƙa'idoji na mazhabin malikiya wanda waɗannan ƙa'idoji da suka gina su za mu zo za mu magana a kan irin waɗannan ƙawa'id a dukkanin mazahib wanda suka fi shahara ko mu fitar da inda kurakuran suke saboda bayan da za a yi mazhabi ya zo ya karo da alkur'ani da hadisi kuma a ɗauki mazhabi ya zama asali kene yanzu da maluku da annabuwa ke gaba da wani ba ku gane ba da hadisi da fikiwa ke gaba da wani da Allah da maluku ke gaba da wani da fikihu da alkur'ani wa ke gaba da wani ya kamar ku san me kuke faɗi daga ran da ka aji hadisi ko alkur'ani ka ɗauke mazhabi ko ka ɗauke fikihu da wanda ya zagi Allah da kai da ɗaya ne sau dukun ya radda jama'a mun fahimci wannan da kyau ku dukun ya radda a ce maka ga Allah ya ce ka ce ai malam wane ya ce ana ba dini ba ne ibn abbasin ya ce ina ce muku allah ya ce annabi ya ce kuna cewa abubakar da umar sun ce ya ce za a yi ruwan bala'i waɗannan ba su san waye allah ba ko malaman nan suna cewa idan sahal hadithu fa huwa mazhabi ya zama wajibi mutane su san wannan kuma Kur'ani ya kore imani ga duk wani wanda za a ce Allah ya ce annabi ya ce ya ce wani ya ce don ya ce ba ɗabi'an mumini ba ne idan Allah da annabin shi sun yi hukunci kan kowane irin al'amari ya ce yana da wani hanyar zaɓi saɓanin nasu jama'ar annabi kuna fahimtar wannan dole ne ya tsaya maka wannan bayanin in ba haka ba an jefa da yawa daga cikin al'umma cikin roƙani an jefa cikin hayaniya an jefa cikin hauma-hauma suna ɗauka wai duk wanda ya zo da wani fatawa ya barazana ya tada ƙura shi ke nan wannan fatawan sai a ɗauke ta wannan ba daidai ba ce allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce ta tafawatu ibaratul kawanin fil biladil arabiyya bin nassi ala taharimil fawaid aw ibahatiha min nahiyatin nadariyyatil zahiriyya fakat tatafawatu ibaratul qawani su wannan rubutun tsare-tsaren gudanar da gwamnati ko constitutions na kasashen larabawa to irin ibarorin da suke amfani da shi ya sha bamban da juna bin nassi ala taharimul fawaid na irin maganganun da suka furta suka yi da ke haramtar da irin wannan interest din au ibahatiha ko kuma suke bayanin halaccin interest din min nahiyatin nazariya min nahiyatin nazariyatin zahiriya fakat duk maganin da suke sun kalli zahirin tsuran magana ne nahiya an nazariya fakat la nahiya addiniya wan nasiya kun gano wannan da kyau ko sun kalli abin ne kawai from the surface sama-sama abin kawai zai kalla suke maganinsu shi samala ya ce nahiya an nazariya a zahiriya fakat kuma duk waɗannan da ke cewa babu riba a cikin naira ko dala ko sefa ko riyal duk suna kallon abin ne a bisa nahiyatin nazariya shi ne mala ya ce to maganganun da su wannan tsare-tsaren mulki na ƙasashen larabawa suka zo da shi to ya sha bamban da juna wajen halartar da interest ɗin ko kuma haramtarwa mu kuma nan muna kallon nahiya diniya nahiya annasiya an fahimci wannan da kyau ko kisa waɗannan nasoshin in za ka tattauna da mu to su za ka ɗauko a bikin baje kolinsu sai ka gaya mana yadda za ka tsirar da riban banki daga cewa haramun ne a ƙarƙashin waɗannan abubuwa ɗin jama'ar annabi kun fahimci wannan allah ya taimake mu walakin la takhalu daulatun arabiya ma'al asafi ashadid min ikrarin nizami almasrafi wata'amul bilfawa'id mala yake cewa walakin la takhalu daulatin arabiya babu wata ƙasa ba wata daula na larabawa a duniyan nan ma al'asaf mala yace abin takeici al'asaf shadid takeicin ma mai tsanani min ikrarin nizamil masrafi wanda suka fitar da tsarin gudanar da hada-hadan banki wata amulu bil fawa'id wanda ba sa mu'amala da interest a ciki ba wannan kasan so duka duk wanda ka bi yadda tsarin gudanar da ma'ajiyar kuɗi take sai kaga a fakaice ko da sun ce suna bin tsarin ajiya ne irin na musulunci sai kaga akwai interest a ciki an gani a can gaba za mu zo za mu tattauna ya bankin musulunci yake shin akwai bankin musulunci a najeriya kun fahimci wannan da kyau ku za mu zo mu tattauna wannan da kyau in ma akwai ai bayani shi zai tabbatar da akwai in ma babu to ai bayani shi zai tabbatar da babu sai mu ji wanda suke cewa suna da asusun ma'ajiya irin na musulunci shin musuluncin ne ko ko ungulu ne da kan zabu an gano wannan shin da gaskiya ko wani banki da yake operation ɗin shi a bisa ƙa'idoji da karantarwar musulunci a duniya ma kuwa ba ma a najeriya ba za mu zo za mu tattauna wannan ka ji ƙa'idojin yadda tsarin bankuna yake da kuma ƙa'idoji da tsarin yadda banki a bisa nazarin musulunci da nassi yake sai mu faɗi yadda operation ɗin bankuna suke a duk duniya an gane sai ka duba gani akwai bankin musulunci ko ko dodorido ne jama'ar annabi kuna gane wannan kenan ka ce a zo a yi maganar riba a tafi a guji a guji a guji a yi marmaza a wuce duk da jama'a fa suna mu'amalantan bankunan nan mafi yawancin hudansu a haka suke yanzu za ka ce ba kudi a ƙasa amma kana shiga sabon gari sai ga mutane na ta layi suna cire kudi a atm me suke cirewa ba ma'amala suke da banki ba yanzu adadin waɗannan mutanen da suke gogoriyan cire kudi a bankuna ba musulmi a ciki ba sa buƙatan waɗannan bayanan a masu domin su zauna lafiya su tsira da imaninsu wannan dole ne a tsaya bayyana ma al'ummar musulmi gaskiya domin abin da suke ya zama suna yin shi ne ala basira to ba wata ƙasa daga cikin daulolin ƙasashen larabawa wanda ba sa mu'amala da banki mu'amala irin na riba da sunan interest ba wannan kenan daga wannan bayanin da muka gabatar za ka samu natsuwa au to duk larabawa ma suna yi eh amma barkajin da nan su yake to kenan dan larabawa suna wannan a wannan hannun ya yadda mana kenan mu ma mu aramu ya fa mu je mu riƙa yi a'a ai Allah bai aiko mu mu bi larabci ba da larabawa ya aiko mu ne mu bi alqur'ani mu bi sunna mai ma annabi da Allah biyayya haka in larabawa sun bi shikenan inda an turo mu bi larabawa ne da annabi bai yaki sa Abu Lahab ba ai duk larabawa ne da annabi bai yi adawa da su abu jahal ba ai larabci suke yi shi annabi ya zo da alkur'ani da sunna ne a bisa fahimtar annabi da sahabbai su kaɗai allah ya ce mu bi wa in tuti'uhu ta hatadu jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu fa hunaka tijahun yujizul fa'ida mutlaqan mala yace to akwai wani irin bayani ko mafuskantar da suke fuskantar da zantattuka daga cikin bayanan waɗannan dauloli na larabawa wanda suke halattar da irin wannan interest ɗin kai tsaye ka mujallatul iltizamiyat kamar mujallan nan na iltizamiyat wal uqud tunusiyya wanda wannan mujallar ta fitar da wani zamani da aka yi a ƙasan tunisia ƙasan tunisia tana ɗaya daga cikin ƙasashen larabawa ban gano wannan da kyau ku ƙasan zainul abidi na bin ali na da wanda aka kora lokacin zanga-zangan da aka yi a ƙasashen larabawa to larabawa ne to sun fitar da wani ƙa'ida wa ƙawanun da kuma wani irin tsari al-mujibat wal-uqud lil-banani da kuma tsari na al'u'ut allabnani tsarin hada-hada da yarjejeniyan kuri na labnan kaga tunisia a afirka labnan a middle east to a cikin wannan tsarin da suka fitar wanda wancan mujallan ta yada fafihi man nassu ala suryanil fa'ida a ciki an fitar da ƙa'ida da nassi ƙarara da ke nuna cewa irin wannan interest ɗin zai iya sadaɗowa ya shiga cikin hada-hadan kuɗi na mu'amalan bankuna da mutane suke yi jama'a mun fahimci wannan da kyau ku ƙarara sun tabbatar da wannan kenan da mutum zai je zai ɗauko maka tsarin rubutun banki a wannan ɓangare na dokokin labanan da na tunusiya za ga suna bayanin halacci ne madadin a zuwa karanta ma alkur'ani da sunna a bisa fassarar malaman farko sai a zo ana karanta maka constitution ɗin tunusiya da na labanan sai ka aje constitution ɗin allah da annabi kur'ani da sunna kenan kana bin waɗancan ina wancan musulunci ne jama'a kuna fahimtar waɗannan bayanan ku allah madaukin sarki kyauta wa haka za fa'alar turkiyya حيث أطلقت حديثا اللسان رئيس الوزراء الحالي حرية أسعار الفائدة قال يتشي بند تونسيا دا لبنان حكما فعلت تركيا حكى تركيا تي حيث أطلقت حديثا a lokacin da aka fitar da zance da yamun gwamnati ala lissanin ra'isul wizara wanda firaminista da kanshi alhali na wannan lokacin da za mu zo mu tattauna ya fitar da hurriyatu as'arul fa'ida cewa bankuna duka na ƙasan suna da 'yancin kowanne ya fitar da nawa ne zai sanya a matsayin interest na abin da mai ajiya da shi zai ansa a hannun shi ko kuma zai rika badawa kun gane su ba su fitar da ƙa'ida ɗaya cewa dole idan banki za ta baka bashi dole kar ya zama percentage kaza kar ya wuce kai kuma mai ajiya in kudinka sun kai kaza a duk wata ga abin da za a baka to ita ƙasan turkiya suka ce bankuna na da 'yanci shi yasa an gaje wannan banki sai ga mai yiwa suna ansan 2% ne daga wanda suka ba bashi wani kuma gaje ka same su 4% wasu 8 kai kuma kila a baka 0.2% misali kai da kai ajiya a bankin kun gano wannan da kyau ko wannan suna da yancin diyan da za su tsara abubuwan da suke son su tsara kai mai ajiya za su baka yan kwabbai su kuma za su ansa daloli a wani bankin kuma sai ga kai mai ajiya sun baka kuɗi da yawa kankan kan da nasu domin kiran kasuwa to kowane banki daga cikin bankunan turkiya gwamnati ta ba shi cikakken yanci na ya sa ma kanshi abin da zai karba da kuma abubuwan da zai bayar da fatan kun fahimci wannan bayanin wattijahu thani wani bayani na biyu kuma da turkiya ta fitar yujizuha bi quyudin suka ce ya halatta interest din amma ko wasu kaidi an sa mai wani irin tabaibayi kalkanunaini wannan tsari na biyu da turkiya ta fitar to ya yi daidai da tsarin banki na almadaniyil misri wa suri irin tsarin bankuna na ƙasan misra da kuma tsarin banki na ƙasan siriya haisu ja a fihima domin a cikin tsarin gudanar da dokan banki na ƙasan misra da na ƙasan suriya ya zo ne cewa la ya juzu an ta tajawazal fa'ida ra'asal mal kada interest ɗin da za a karɓa a hannunka kai da aka baka bashi ya wuce kan kuɗin kada ya zama an baka miliyan ɗaya a ce in za ka dawo da shi ka dawo da nawa miliyan ɗaya. ma'ana ka da da miliyan ɗayan sai ka kawo kuma nawa miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya. amma za a iya baka miliyan ɗaya a ce ka da da nawa miliyan biyu kaga an ci riba miliyan nawa a hannunka abin da ake nufi laye ta jawaza ra'asal ma kun gane wannan tsarin wala an ta ta jawazal haddil akasa sannan kuma kada ma ya wuce wani kaso mai zurfi misali an baka miliyan ɗaya kada a ce an sa maka interest ka bada dubu ɗari shida kaga ya wuce haddul akasa sai dai zama dubu ɗari uku dubu ɗari haka ƙasa to kai ma wanda kake ajiya a bankin kada a baka kuɗin da ya kai irin kuɗinka da ka aji ko wanda ya wuce kuɗinka ko kuma kar ya kai haddul akasa an fahimci wannan da kyau ko to sai mala ya ce wa kadan nassal kanunin misri shi wannan tsarin banki na misar dokan shi mai lamba 226 wa mislihul iraki irin wannan tsarin banki da dokokin banki na ƙasan misra haka ya daidai da tsarin banki na ƙasan iraki mai lamba 171 alal fa'ida suka yanke cewa interest ɗin da za a baka kai mai ajiya kar ya wuce arba'a fil mi'a shine 4% na duk kuɗin da ka aji mun gano wannan da kyau ko misali idan na aje naira dubu ɗari nawa ne 4% na dubu ɗari dubu nawa ne 4% na dubu ɗari dubu hudu mun gane to idan yana naira dubu ɗari a bankin misra dubu ɗari a bankin iraki to za a ban dubu hudu duwata amma kaga ai an ce da misra da siriya tsarin mulkinsa ɗaya ne da ya daidai da na tunusiya ko to su ba su irin wannan yanke wanda misira ta yi da kuma iraki ta yi ba sun dai ce kar ya zama ya yi zurfi kar kuma ya zama ya wuce ko kuma kai ya zama ya gaza sai suke shiru ba su yanke adadin ba sai suka ce kar ya wuce arba'a fil mi'a shine 4% na abin da ka aji shi duk mai dubu ɗari za a ba shi nawa dubu hudu jama'a kun fahimci wannan da kyau ku wannan tsarin gudanar da banki na ƙasar misra da kuma na iraki kenan wafi masa'ilil madina idan kuma zai zama harkokin hada-hadan ansan kuɗi ne wanda yake da alaƙa da gwamnati za ta ansa saboda kula da al'amarin gari to hamsa filmi'a to shi wannan za a ansa 5% ne fil masail tijariya wancan fi masail madina 4% fi masail tijariya 5% kun gano wannan da kyau ko kun gano misalin ko in ya zama abin da aka ansa ba hada-hadan kasuwanci za a yi da shi ba 4% banki zai karba kai ma da ka aji 4% za a baka idan ya zama hada-hadan da za a yi hada-hada ne da aka ansa kuɗi domin aikin gyaran gari da ci gaban ƙasa to zai zama 4% amma harka na ne na kasuwanci nawa za a samun 5% ya kamata ku sun yadda suke na tsarin ba fa irin bankinmu ba ne don yanzu na je na aje kuɗi a banki na san abin da banki na suke da kuɗin eh ƙasashen larabawa ba haka suke yi idan na kai miliyan ɗaya banki sai ya zama an ba wani kwangila yana neman miliyan hamsin sai ya zama za a haɗa kuɗina da kuɗin suwana suwana haɗa mai miliyan hamsin a bashi to sai banki na sun aiko man cewa za a ɗibi kuɗina za a ba wani na zuwa lokaci kaza saboda haka ga abin da za a ban na interest na zuwa wannan lokacin in na tura masu ban yadda ba ba za su ba da cikin kudina ba sai su ba da kudin wani da shi ya yadda to a nan banki idan ya zama harka ne na kwangilan gyaran gari an ba dan kwangila aikin titi ko aikin hanya ko aikin asibiti ko sa fitilu a gari zai wannan aikin to zai ba banki 4% ne na wannan kudin kun fahimci wannan da kyau ko? to su kuma banki abin da za su baka na gwargwadon abin da aka ansa a kudinka shi ma ba zai wuce 4% ba in kuma sun ga dama za su iya ragewa so kasa da yancin da za su rage maka in ko ya zama harka na ne ina da wani harka da zan je dubai ko zan je india ko zan je china zan siyo kaya kaga wannan masail attijariya ce tawa ba matsala ne daga cikin masail daula ba to wannan kuma za a ansa 5% ne a hannuna kuma ya danganta su kuma wanda suka ɗibi kudaden suka bada to su kuma akwai abin da za su yanka abin da za su bada su ma kar ya gaza wannan 5% ɗin ko kuma yajeje ne da kuka yi da su ƙasa da haka jama'a kun gane wannan misalin wannan shine ka'idan banki a ƙasan misra da kuma ƙasan iraki kusan iri ɗaya ne da na ƙasan suriya da kuma ƙasan eh, turkiya amma matsalan da aka samu su ba su irin wannan ƙaidin ba ne to a irin wannan ƙaidin sai malin ya ce kalkanunil magribi haka ma tsarin gudanar da banki a ƙasan morocco yake a doka mai lamba 870 alladhi nassa ala anna ishtirat al-fa'ida bainal muslimina batilun suka ce duk wani sharadi da za a sa na ansan interest a hannun musulmi da musulmi batilun wannan ba daidai bane wa mubtilun lil aqdi kuma wannan yarjejeniyar ma ya ɓaci alladhi yatadammanuhu wanda aka sanya wannan ƙa'ida na irin wannan harkan a ciki. Misali, ni ne ina son ka bani bashi, sai ka ce to sai na ƙara ma wani abu kai. To, a dokan tsarin mulkin hada-hadan kuɗi na ƙasan Morocco ya ce haramun ne, yarjejeniyar da ma muka ƙulla a haka, ita ma yarjejeniyar ta ɓaci. A ganka kallon da za ka ce me? musulunci ne ko? aha to ka zo mu ci wal kanunul madaniyar jaza'iri amma shi kuma tsarin gudanar da gwamnati a hada-hadan banki na ƙasan algeria na shekara ta 1975 mai lamba 455 da lamba 456 alladhi nassa ala annal qard bainal afrat rance da ake bayarwa tsakankanin ɗaiɗakun jama'a ya kunu da'iman bidonu ajar shi wannan kawai za a yi ne ba tare da an sa interest ba na je banki banki suka tambaye ni mai za ka yi da kuɗin nan sai ce zan aurar da ‘yata ce abin dubu hamsin to dubu hamsin za a ban ba tare da an ƙara man kobo ba wanda aka ɗauki kuɗin shi ma aka ban shi ma ba za a ƙara mai ko kobo ba haka tsarin yake na ƙasan morocco in na je na ce zan ansa kuɗi ne zan je zan sai taki a gona ta da zan zuba harka ne na ci da iyali na ba harka ne na sana'a ba ba noma ne na neman kuɗi ba to nan ba zan ba da ko kobo ba kai ma da aka bani kuɗinka ba za a baka ko kobo ba waya kawo batilan kullu nassin yukhalifu zalik a kasan algeria aka ce duk wata doka da ta saba ma wannan dokan to ta zan dokan banza ba za a aiki da ita ba walakinnahu ajaza ta'amulu bil fa'ida sai dai a ɗaya hannun kuma wannan dokan sai ya halattar da za a iya ba da interest lil mu'assasatil maliyya al bank al bunuk in ya zama kudin da aka ansa kudi ne wanda kamfanonin hada-hadan kudi misali bankuna ko ma'aikatan man fetur ko wata ma'aikata take huda da manyan kudi suka zo banki suka karba fi hali idana amwalin ladaiha saboda kudin da suka ajiya irin wannan yanayin to su kuma za su ansa kudi za su ansa interest misali kaga da yanzu banki an bude sai ya zama kamfanin matatan man fetur tana son kuɗi da za ta shigo da wasu abubuwa to idan aka ba ta kuɗin cin da ita mu'assasa maliya ce to za ta dawo da me interest kaga a can an kulla interest baina afradil muslimin kama abin arziki ko to sai aka bude a nan kuma yanzu haka saunin interest ɗin dama kudin 'yan ƙasa ne suke bayarwa to wannan kudin 'yan ƙasa da suke bada za a raba musu interest ɗin ko ba za a raba ba za a raba musu don za mu zo za mu ji kafin ka bude banki tukuna a najeriya in bankin nan naka ya zama international ne nawa ne ka'idan ma'ajiyan kudin da za ka aje a central bank kafin da baka lasisin bude wannan bankin in ya zama national bank ne in ya zama regional bank ne nawa za ka aje a kowanne daga cikin waɗannan sannan baka lasisin gudanarwa sannan kuma nawa ne central bank take baka izinin ka iya ajewa a hannunka kake iya juya gudanar da ansa da ba da bashi na kusa nawa ne kuma dole ne ka ɗiba ka maida ma central bank ta aje maka sannan wancan kuɗin da kake ajewa na biliyoyin kuɗi kafin a baka lasisin da wannan kuɗin da kake maidawa central bank ana aje su su kuma nawa ne central bank take baka interest na aje wannan kudin kai banki ka zo da su sannan su kuma central bank a ina suke samun kudadensu ne ma'anan bond da bankuna suke fitarwa musamman inter, uh, central bank jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa duka fa za a zo a cire ma kowanne diras ne don ka gani sosai jama'a mun gano wannan da kyau ku ba wai abin za a zo a yi shi da ka bane duk abubuwan an san su ɗaya bayan ɗaya an san kowanne kuma za a zo a yi bayanin kowanne domin duk musulmin da yake zaune ya san abin da ake bashi waya ta ina ake bashi yanzu bankunan da ke cewa bankunan musulunci ne waye ba su lasisin gudanar da wannan bankin sannan waɗannan kuɗin za su kai su ma'ajiya da za su riga 30% su kai 70% ina suke kaiwa ana ba su wani abu ko ba a ba su shi abin da ake ba su ya sunan shi da za mu tattauna wannan yi kisa muka ce babu gaugawa an gane wannan da kyau ko mu bi abin mai sannu-sannu allah madaukin sarki ya sa mu dace wa kazalika kanunan libi haka tsarin gudanar da banki a tsarin mulkin libya mai lamba 74 na shekara ta 1972 mai sakin layi na farko allazi abaha fa'ida bainal ashkhas wanda ya halattar da ansan interest tsakanin ɗaiɗakun jama'a li'itibare ni ka daula domin ana ganin wannan daula ne wannan shi ma kamar daula ne wa masarifuha kaman kuma diyan da daula in ta ansa kuɗi kaman mu'assasa almaliya albankiya ana ganin su ma je su ci amfani ne kai ma an ba ku na amfani za ka je ka yi da shi saboda haka dole ka kawo me eh kawo interest amma ba ba kaman ni zan ansa an aurar da yata ko zan yi noma ba in ni zan ansa amma zan yi amfani da kuɗin a ma'aikata ta ko ma'aikatan na tana bani me kuɗi to yanzu wannan abin da zan ansa kamar yadda wancan mu'assasa almaliya ita ma take ansa dole ta kawo interest ni ma wannan karamin kamfanin na dole ya bada mai interest amma a libya in ni zan ansa in hidiman kaina to ɗaya ne da tsarin mulkin morocco ɗaya ne da tsarin mulkin algeria ba za a samu interest ba kuma ba zan bayar ba mala ya ce wa harrama ha alal ashkhas amma an san yanta tsakanin ɗaiɗakun jama'a suka ce wannan ba daidai ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ku to sai mala ya ce wa hazi tafrika wannan warewa ce in mutum ne in kamfani ne nan da interest nan ba interest laisar fi shar'illahi wala dinihi wannan bai cikin shari'ar Allah ko addinin Allah fala farqa fit tahrimi bainal fardil muslimi wad dawla ba inda aka ce a ware tsakanin musulmi da wani gwamnati wannan ba daidai ba ne allah kai makatu na gaba za mu maimaita wannan subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum